الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أم وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا هدوغ وطن المحرم hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1448 daidai da 19 ga watan 6 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 33 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata muna dai cikin kitabu sala mun shiga babi na wato mun yi babi na 22 babu ma ja a fi karahiyati salati ba'da al-asr wa ba'da al-fajr wato babin an hana yin sallar nafila bayan la'asar sai rana ta fadi bayan asuba sai rana ta fito mun karanta hadithin abdullahi bin abbasin da ainihin wato da sauran waɗanda muka ji an ruwaici hadithin daga gare su akwai hadithin wato daga cikinsu akwai umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sannan mun karanta babi na 22 a cikin wannan kitabu sala babu ma ja a fi salati ba'da al-asr babin da yazo na ina hukuncin yin sallan nafila bayan sallan la'asar to shi ma wato hadisi ne wanda yake isnadinsa yana da rauni da'iful isnad hadisi ne wanda abdullahi dan abbas ya ruwaito shi inna ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn ba'da al-'asr li'annahu atahu malun fashagalahu an ar-rak'atayn ba'da adh-dhuhr fa sallahuma ba'da al-'asr thumma lam ya'ud lahumā mun karanta babi na 23 babu ma ja'a fi salati qabla al-maghrib babin da ya zo na halaccin yin sallan nafila kafin sallan magariba annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin abdullahi bin mugaffal yace cewa ma baina kulli adhanaini salatun liman sha tsakanin kowane kiran sallah da iqama akwai sallan nafila amma in mutun ya ga dama mun karanta babi na 25 babu ma jaa fi man adraka raka'atan min al-asr qabla an tagruba shams babin hukuncin wanda ya riski raka'a daya a sallar la'asar kafin rana ta fadi ya riski sallar la'asar wanda ya riski raka'a daya kafin ainihin wato rana ta fito hakika ya riski sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin abi huraira yace man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tadlu ash-shamsu faqad adraka as-subha wa man adraka min al-'asri raka'atan qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-'asra mun karanta babi na 26 babu ma ja'a fil jam'i bayna as-salatayn fil hadar babin da yake magana hukuncin hada salloli guda biyu a lokaci guda a halin zaman gida hada azhar da la'asar ko hada magariba da isha shi ma wannan mun karanta hadisin Abdullahi dan Abbas jama'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainadh dhuhr wal asr wa bainal maghribi wal isha bil madina min ghairi khawfin wala madarin qila li ibn Abbas ma arada bidhalika qala arada alla yuhrija alla yuhrija ummatahu wannan shi ma mun tattauna wannan hadisin da abinda malamai suka faɗa قال المؤلف رحمه الله تعالى babu ma ja fi badi azan babin da ya zo na bayanin wato asalin kiran sallah قال حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألك عليه ما قيل لك ولينادي بذلك قال فلما سمع ابن فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أثبت قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأدول وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد ربه ابن عبد رب ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيه إلا هذا الحديث الواحد في الأذان وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم عباد بن تميم قال حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا جريج قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود قال فقال عمر بن الخطاب أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر أبو عيسى الترمذي كشباب ديزون بيان بدء الأذان فرقم فاركرا صلى يتي سعيد ابن يحيى سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي البغدادي أبو عثمان ya zantar da mu wannan hadisin wannan yana cikin shiyukhu tirmidhi yana cikin malaman imamu tirmidhi sa'id ibn yahya ibn sa'id al-umawi al-baghdadi yace haddathana abi yake cewa shi kuma mahaifina ya zantar da ni hadisi shi kuma yace haddathana muhammad ibn ishaq yace muhammad ibn ishaq ya zantar da mu wannan hadisin daga muhammad ibn ibrahim ibn al-harith at-taymi shi kuma daga muhammad ibn abdullah ibn zaid shi kuma daga mahaifinsa ƙwal ya ce lamma asbahana yayin da muka wayi gari a taina rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai muka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bin ru'ya sai na bashi labarin mafarki wato abdullahi bin zaid bin abdurrabbihi yayi mafarki to sai ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ba manzan Allah labarin mafarkin faƙala da ya gaya manzan Allah ai na yi mafarkin kiran sallah ga irin kalmomin da aka ce in faɗa sai ya faɗi kalmomin kiran sallah faƙala inna hadhihi la ru'ya haqqin manzan Allah ce wannan mafarkin naka gaskiya ne mafarki ne na gaskiya fa umma bilal ka tashi ku tafi kai da bilal ka je ka koya masa fa innahu anda wa amaddu sautan minka fa alqi alai yace ku tafi kai da bilal domin shi bilal anda ya fika daɗin murya wa amaddu sautan ya fi ka dogon sauti fa'alƙi alaihi ka laƙana masa maƙila laka abin da aka faɗa maka a cikin mafarkin nan wal yunadi bi zalika shi kuma bilal in ka karantar da shi wato ka laƙanta masa to shi kuma je kiran sallah da waɗannan lafuzzan da aka karantar da kai a cikin mafarki kaga wannan mafarkin nasa ya samu stamfi za Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mafarkin Abdullahi bin Zaid bin Abdurrabbi an masa stamfi yanzu wannan mafarki ya zama ibada ya zama addini ba haka kawai ake waye gari mutum ya mafarki ya ce ya ga an ce ayi kaza na ibada kuma shikenan ya zama ibada ba sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar wa Abdullahi bin Zaid bin Abdurrabi wannan mafarkin ba wannan mafarkin nasa ba zai zama karbabbe ba a shari'a ina fata an gane shi yasa shari'ar musulunci ta ce kama ba ma ma bukatar wani ya yi mafarki ya ce ya gano mana wani abu komai mun gane shi insha Allah ta'ala ina fata an gane saboda haka in ya yi mafarki da wani abu wanda tabbatacce ne da abin da ke hannunmu cikin alkur'ani da sunna ta hasilul hasil ba mu da matsala ya yi mafarki da wani abu da ya ci karo da alkur'ani wannan mafarkin nasa ba shi da mahalli a musulunci na fata an gane da haka abdullahi bin zaid bin abdurrabbihi sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wannan mafarki naka ya zama gaskiya mafarki ne na gaskiya kaga wannan mafarki ya zama takarir daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam yace ka je ka ku tafi kai da bilal فإنه أندى أي أرفع وأعلى صوتا وقيل أحسن وأعذب wasu kuma suka ce a ya fi ka daɗi da kuma zaƙin murya wa amaddu sautan ya fi ka maɗaukaki dogon sauti da haka shi kuma kiran sallah ana buƙatar duk wanda zai kiran sallah ya zama ya siffantu da wannan ba sai an samu wanda baya zuwa ko ina an samu wanda ainihin wato yayi ritaya ya daina komai shikenan kawai sai a ce masa ya zama ladan ba ka san wani malamin ya ce in jahili ya gawurta a ƙasa hausa sai ya zama ladan an fahimta an ɗauki ladancin kamar wani abu ne wanda yake ba wani abun a zo a gani ba kowa ma zai iya zama ladan a akwai karakteriya na zama ladan ina fata an gane to amma da yake ba a biyan ko sisi kowa ma yanzu ya hura lasifika ya kiran sallah koyo ina fata an gane amma yanzu guraren da ake da tsari ya kaga ba a yin haka sai an koyar da mutum shi sa za ka yi ta jin kiran sallar gashi nan kalmomin ba sa ba sa fita yadda ya kamata wasu ma akwai kusakurai a ciki saboda ba koya mutum aka yi ba kawai gani ba wanda zai yi shi ya ce bari ya zo ya sacrifice yi to ya kyauta da ya sacrifice amma kamata ya duk wanda zai je a koya masa in ya iya ya dinga yi ya maimaita ya maimaita a gaban ladan ko a gaban malamin sai tabbatar eh ka iya kiran sallah sannan a tabbatar cewa mutum ne wanda ba mai shakakkiyar murya ba yana da murya buɗaɗɗiya sannan kuma yana da daɗin sauti na fata an gane in yana da wannan sai a ce a wannan kai ka zama ladan insha Allah na'am na'am na'am eh ai suna ai suna nan da yawa ai shi kadai kaji ai ai suna nan a shahadu kaga tambaya yake na gani ko za ka yi ta jin irin waɗannan abubuwan har wata har ina jin har wata lacca mun taɓa yi ina ganin ban manta ba akan kiran sallah kuma kamata a ce ana ɗan yin samina akan kiran sallah ana yi wa ladanai samina ana yi wa limamai samina haka ya kamata kamata a ce lokaci lokaci a tattara kamar nan marka za a iya shirya wannan misali a ce an shirya lacca wa ladanai a gayyaci ladanan masallacin su zo su zauna a samu malamai su zo su yi bayanin ya kiran sallah yake a karantar da shi wannan abu ne mai kyau na fata an gane wata rana kuma a gayyato limamai su ma a basu samina ko limaman juma ko limaman kamsu salawat haka ya kamata a ce ana horar da ana karar juna sani in ka sani ka kuma sani in baka sani ba kuma ka sani haka ya kamata ina fata an gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa alki alaihi ma qila laka ka koya masa abin da aka gaya maka wal yunadi bi zalika qala falamma sami'a umar bin al-khattab nida'a bilal bis salah sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu anhu yana gida sai ya jiyo sautin bilal yana kiran sallah yana jiyowa kharaja ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru izarahu yana jan mayafinsa ma'ana ya fito da sauri kenan wannan ana nuna irin saurin da ainihin wato sayyidina umar ya fito da shi ya fito da hanzari wa huwa yaqulu yana cewa ya rasulullah wallazi ba'athaka bil haqq ya ce ya ma'aikin Allah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya laqad ra'aytu mithla alladhi qala yace wallahi na yi mafarkin wannan kalmomin da yake fada kaga an sake samun tabbacin wannan mafarki na Abdullahi bin Zaid bin Abdurrabbi sayyidina Umar shi ma yayi ina fata an gane da haka yana jin murya sai ya tuna shi ma ai ya ji irin wannan sautin yayi mafarkin wannan sautin a cikin a cikin baccin sa qal yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah gaskiya ta bayyana ta kuma ƙara bayyana ina fata an gane dama can gaskiya ce yanzu wannan mafarki da sayyidina Umar ya kuma yi ita kuma gaskiya ce ta kuma bayyana fadhalika asbatu kuma wannan shi yafi tabbatar da zancen kaga can yayi mafarki Abdullahi bin Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih ga kuma sayyidina Umar shi ma yayi irin wannan mafarki qala wa fil babi an ibn umara a cikin wannan babi akwai hadisi banda wanda muka ji a wannan babi akwai abdullahi dan umar ya ruwaito hadisi makamancin wannan wanda imamu tirmidhi da ya fitar da hadisin sa qala abu isa abu isa tirmidhi kace hadithu abdullahi bin zaid hadithan abdullahi bin zaid hadithun hasanun sahihun hadithi ne hasanun sahihun ibn mada ibn eh, wato imam abu daud ya fitar da shi wa qad rawa hadha al haditha ibrahim ibn sa'ad Ibrahim ibn Sa'ad ya fitar ya ruwaici wannan hadisi shi ma an Muhammad bin Ishaq atamma min hadal hadith shi tasa ruwaya ta fi zama cikakkiya sama da wadda muka ji a wannan hadisi wa atwala kuma ta fi tsayi wa zakara fihi qissat al-adhan domin shi a tasa ruwayar ya haƙƙisar kiran sallar sai da ya kawo matna matna lafuzan kiran sallar za a dinga maimaita su sau biyu wal iqamati iqama ita kuma marratan marratan sau ɗaya ɗaya da aka ga waccan ruwayar atam wa atwal ta fi cika kuma ta fi tsayi domin shi ya kawo cikakkiyar kissar abin da ya faru da ma lafazin shi kiran sallah da iqama wa abdullahi bin zaid huwa ibn abd rabbi wa yuqalu ibn abd ibn abd rabbin ana ce masa abdullahi ibn abd rabbihi ko ibn abd rabbin ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح الا هذا الحديث الواحد amma bamu samu wani hadisi da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya inganta in banda wannan hadisin guda ɗaya fil azani a cikin kiran sallah wa abdullahi bin zaid bin asim al-mazini akwai kuma abdullahi bin zaid bin asim al-mazini lahu ahadithun shi yana da hadisai da ya ruwaita an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa وهو أم عباد بن تميم شي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وتشيني أم عباد بن تميم أبو عيسى الترمذي كتوى حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر wato abubakar ibn nadar ibn abin nadar ya zantar da mu wannan hadithi shi kuma ya ce hajjaj ibn muhammad ya zantar da su wannan hadithi wato ƙala yake cewa ƙala ibn jurayj ibn jurayj wato shi hajjaj ibn muhammad al-misisi kenan al-misisi ibn jurayj shi kuma ana kiransa abdul malik ibn abdul aziz qala akhbarana nafi'un yace nafi'u ya zantar da mu daga ibn umar qala abdullahi dan umar yake cewa kana al-muslimuna hina qadimul madinata musulmi lokacin da suka iso garin madina yajtami'una suna haduwa dan yin sallah fayyata hayyanuna salawat suna auna lokutan sallah ne ba a san wani lokacin ya yi aikiran sallah ba aunawa suke tsakanin sallah kaza da kaza suna aunawa kimanin tazarar kaza to sai su zo sai su tsaye da sallah ta gaba sallah ta gaba ita ma sai su sake auna lokacinta shine ya tahayyanuna ayyu qaddiruna waqtaha shine ya tahayyanun wa laysa yunadi biha ahadun babu mai kiran sallah a lokacin sai dai kawai in suka ji wannan in suka auna tunda suna yawan yin sallah din wannan sai ga ya fito daga lungun su wannan ga ya tsallako daga unguwar su wannan ya fito daga gidansa sai a zo a hadu ba wani sauti aka yi amfani da shi wajen haduwar mutane ba kawai aunawa mutane suke lokaci yayi kawai sai a hadu fatakallamu yawman fi zalika wata rana sai suke ta tattaunawa tunda kullum musuluncin fadi yake al'umma yawa take sai suka tattauna game da haka faqala ba'dhum sai suke shawara wani daga cikinsu sai ce ittakhidhu naqusan me zai hana mu dauki qararawa mu yi amfani da qararawa ita ce naqus mithla naqusin nasara kamar qararawa da irin na na na annasara wato da lokaci yayi kawai sai a samu wani guri wanda yake a samu wani karfe ko wata qararawa mai tsamo sai a dinga girgiza ta ana kadawa da musulmi sun ji wannan sun san lokacin sallar azhar yayi ko lokacin sallar la'asar yayi ko magariba ko isha sai kawai mutane su fito a yi sallah wa qala ba'dhum wani daga cikin su masu shawarwarin sai ce ittakhidhu qarnan me zai hana su musulmi su amfani da karnan qaho mithla qarnil yahud kamar irin qaho na ainihin wato yahudawa qal fa qala umar bin khattab umar dan khattab yake cewa awala tab'athuna rajulan to me zai hana ku tura wani mutum ku aika wani mutum yunadi bis sala ya dinga cewa jama'a fito lokacin sallah yayi ba wai yunadi ana magana kiran sallah ba lokacin ba kiran sallah da aka kaje kace yunadi bis salati da ma'anar azan a samu wani mutum kawai ya zo ya samu kan kwana ya ce jama'a lokacin sallah yayi a fito masallaci ya je wata kwanar kamar yadda san kira yake ya dinga kiran mutane zuwa ainihin wato sallah qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya bilal qum fanadi bis sala wannan ra'ayin na sayyidina Umar shi annabi ya dauka aka bar maganar kada karaurawa aka bar maganar busa kaho sai aka ce kawai ai haka to nan da aka ce ya bilal qum fanadi bis sala shi ma dai wannan nadi bis salati irin wanda sayyidina Umar ya bada shawara ba kiran sallah irin wanda muka sani ba na ba ta gani قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتشوى هذا حديث حسن حسن صحيح قريب من من حديث ابن عمر حديث نواندا الإمام البخاري الإمام مسلم سر وشيشي دوسنسو waccan magana ta cewa abdullahi bin zaid bin abdurrabbihi ba shi da wani hadithi da ya ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai hadithin kiran sallah gaba daya babban malami alhafiz ibn hajar al-asqalani yace wannan magana ta imamu tirmidhi akwai abin duba a cikin ta domin yana da ruwaya da imamu nasa'i da waninsa suka ruwaito hadithi banda wannan akwai hadithin da ya ruwaito akan sadaka zakka ina fata an gane wanda imamu ahmad ya kawo wata ruwayar kuma da ya ruwaito ta fil qisma wato fi qismati fi qismatin nabi sallallahu alaihi wasallam sha'ruhu asfara wato hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam an masa aski yana raba wa mutane gashin sa wannan shi ma hadithin abdullahi bin zaid bin abdurrabbihi ne ya ruwaito shi haka ba hadithi ɗaya bane na kiran sallah ya ruwaito hadithi akan zakka ya ruwaito hadithi daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan qismatu sha'rin nabi sallallahu alaihi wasallam babu ma ja'a fit tarji'i fil adhan babin da ya zo na bayanin tarji'i a cikin kiran sallah tarji'i shine maimaita kalmar shahada da sauti ƙasa-ƙasa kafin a sake maimaitawa da maɗaukakin sauti bayan ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله kaga wannan sautin na biyu ya fi zama maɗaukaki fiye da na farko to wannan yin ƙasa ɗin a ɗan yi maimaita kalmar shahada sau a maimaita ta a murya ƙasa sannan a sake ɗagawa shi ake kira da tarji'i amin amin قال حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إبراهيم ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا قال إبراهيم مثل أذاننا قال بشر فقلت له أعد علي فوصف الأذان بالترجيع قال أبو عيسى حديث أبي محظورة في الأذان حديث صحيح وقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد عن أحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشر كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو محظورة اسمه سمرة ابن معير وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان وقد روي عن أبي محظورة أنه كان يفرد الإقامة أبو عيسى الترمذي كتشوى bishir ibn mu'adhin al-basri ɗaya ne daga cikin malaman imam tirmidhi abu isa tirmidhi ya ce wannan malami nasa bishir ya zantar da shi wannan hadithi shi kuma yake cewa ibrahim bin abdulaziz ibn abdulmalik ya zantar da shi wannan hadithi ibn abi mahzura ibn abi mahzura qala yake cewa akhbarani abi yace mahaifina ya zantar da ni wa jaddi da kakana jami'an عن أبي محذورة دق أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده من زن الله صلى الله عليه وسلم يا زون الدشي وألقى عليه الأذان ya laƙana masa kiran sallah harfan harfan kalma kalma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da Abu Mahzura ya laƙana masa ya koyar da shi kalmomin kiran sallah kalma kalma qala Ibrahim Ibrahim ibn Abdul Aziz yake cewa mithla adhanina irin dai kiran sallar mu qala Bishir Bishir ibn Mu'ad yace fa qultu lahu sai na ce da shi sai na ce da Ibrahim na cewa Ibrahim ibn Abdulaziz kenan a'id alayya yace maimaita min kiran sallar nan fa wasafal adhana sai sake sufanta min kiran sallar bit tarji'i amma da tarji'i wannan ita ce ruwayar Imam Imam At-Tirmidhi mukhtasara a takaice amma Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i sun kawo ta doguwar ainihin wato riwaya din qala Abu Isa Abu Isa At-Tirmidhi yake cewa hadithu Abi Mahzura fil adhan hadithun sahihun hadithin da abi mahzura ya ruwaito game da kiran sallah hadithi ne sahihi wa qad ruwiya anhu min ghairi wajhin kuma an ruwaito wannan hadisin ta wata hanyar ba guda ɗaya ba wa alaihi al'amalu bi makkata kuma da wannan riwayar ta abu mahzura malamai a makka suke aiki wa huwa qaulu shafi'i kuma shine qaulin imamu shafi'i imamu nawawi yake cewa a cikin wannan hadithin akwai hujja bayyananniya game da mazhabin imam malik da imam shafi'i da jumhur na malamai akan cewa tarji'i a kiran sallah sabitun mashru ya tabbata kuma shar'antacce ne da karka ɗauka kamar irin masallatanmu na gargajiya ne masu yin tarji'i tarji'i riwaya ce ta abu mahazura da aka ta tabbata da isnadi sahihi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya yin tarji'i a kiran sallah da ko dai kai tarji'in ko kuma kai wanda babu tarji'i ne ko kuma wata rana kai tarji'i dan a samu ikhtilafu tanawwu wata rana ai tarji'in wata rana kuma ai wanda ba shi da tarji'i din ina fata an gane a ba kalmomi sau ɗaiɗai ba shi wanda za a yi tarji'i sun ce akwai wanda za a yi lafazi kamar guda goma sha akwai mai sha tara akwai mai lafazi goma sha bakwai kaga duk kuma suka ce tarji'in akwai wanda suka ce za a yi kabbara hudu ne a farko sabanin za a ga wanda suke yin in za su yi riwayar abin mazura za su yi tarji'i sai ka ji kabbara ɗaya allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah zaka ji haka aske ko to kabbara hudu ce sai dai malamai sun tattauna shin biyu a hade biyu a hade ko kuma ɗaiɗai kowace in ka faɗa kai shiru wasu suka ce kowace hudun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha ina jin ba masallacin da yake a ko ashadu anna muhammadar rasulullah ashadu anna muhammadar rasulullah sannan sai kuma mutum sai a daga murya sai a maimaita wannan kalmar shahada wasu kuma suka ce biyun za a haɗe biyu a haɗe allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar sai a yi biyu wannan biyun a haɗe wannan biyun a haɗe sannan sai kuma a yi ƙasa da murya sai a yi kalmar shahada sannan sai kuma a daga murya a sake maimaita kalmar shahada kaga kenan kalmar shahada za a yi ta sau hudu kenan ashhadu an la ilaha illallah da karaman murya ƙasa sau biyu a kuma ɗaga murya a maimaita ta sau biyu a shaɗu anna muhammadan rasulullah ita ma da murya ƙasa sau biyu a kuma ɗaga murya a maimaita sau biyu na fata an gane to duka ga wannan ai kaga ya kamata duk wanda yake ladani a ce ya san irin wannan dan shi ma wani lokaci ya dinga samun sabunta ai na gaya maka kawai kamar ce wannan malamin namu ba duk ladanai ba ne suka san abin a ilmance kafin su shiga ladanci ana ganin kamar wani abu ne mai sauki kawai ka ɗauki lasifika ka hura ka faɗi kalmomin da tun kana yaro kana jin su shi yasa shi wannan malamin namu Allah ya ji kansa da rahama ya ce ka san in jahili ya gawurta a ƙasa hausa sai zama sai zama ladan shi yana ganin kawai kuma in ka duba a wancan lokacin shi yasa za ga kuma a zo ta rigima da shi ba da ba ka iya gyara masa saboda dama kila ga shekaru ya manyanta ga kuma lafazin baya fita ga kuma kila wasu haƙoran babu ba a jin wani sautin da sauransu da aka kamata a ce ana duk wanda zai yi kiran sallah ya zamanto yayi abin a ilmance tunda kuna jin yadda abubuwan suke wannan duk muna tsallake wasu bayanan da malamai suka yi ne ma saboda ba fiqhun ainihin wato muke karantawa ba biddika muna bin hadisin ne ina ba ta gani قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكهول عن عبد الله بن المهيريز عن أبي مهزورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abu Mahzura kiran sallah tis'a asharata kalimatan kalma goma sha tara wal iqamata iqama kuma saba'a ashara kalima kalma goma sha bakwai ina fata an gane kaga wancan kalma sha tara wannan kalma sha bakwai saboda haka in ka karanta da wannan abin nan din da muka faɗa kabbarori guda hudu kaga kuma ga kalimatu shahada su ma za ka maimaita su to in ka kirga zai baka adadin guda goma sha tara saboda ka kai kabbara guda hudu ka yi kalmar shahada bi sautin wato khafid an gane ko mun khafidun sauti kasa ka maimaita sau hudu sannan ka daga murya ka maimaita sau hudu sannan ga hayya ala sala sau biyu hayya ala fala sau biyu Allahu akbar Allahu akbar sau biyu la ilaha illallah saboda haka in ka kirga lafuzzan da aka maimaita za ga za su baka guda goma sha tara in kuma ka ɗauki kir ikama za su zama goma sha bakwai saboda za a rage adadin kabarbarin sannan wannan tarji'in babu sannan kalmar shahada za a maimaita sau ɗaya ɗaya ina fata an gane قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح abu isa tirmidhi ke cewa wannan hadisi ne hasanun sahihun imam ahmad ya fitar da wannan hadisi da imam abu dawud da imam nasa'i ibn majah da imam dari duk sun ruwaici wannan hadisin wa abu mahzura ismuhu samuratu bin mi'yarin wato shi kuma abu mahzura sunansa samura domin abu mahzura alkunya ce amma sunansa samuratu bin mi'yarin sahabi ne mashahuri kuma makki kuma mai kiran sallah a makka shi a makka ladani ne a makka ya rasu shekara ta hamsin da tara bayan hijira wa qad dhahaba ba'd ahli al-ilm ila hadha fi al-adhan wasu daga cikin malamai ma'abota ilmi sun tafi akan wannan a wato lafazin hadithin na Abu Mahzura a kiran sallah sun ce za a yi a kiran sallah irin na Abu Mahzura wa qad ruwiya an Abi Mahzura ta annahu kana yufridu al-iqama kuma an ruwaito daga Abi Mahzura cewa yana dayanta kiran sallah wato iqama in yazo kiran sallah iqama ita kuma sai yi sau daya babu ma ja a fi ifradil iqamati babin da ya zo na bayanin ɗayanta iqama ala haddathana qutaybatu ala haddathana abdul wahhab al-thaqafi wa yazid bin zurai'in an khalid al-hazza an abi qilaba an anas bin malik radiyallahu anhu qala umira bilal an yashfa al-adhana wa yutir al-iqama wa fil bab an ibn umara ala abu isa wa hadithu anas hadithun hasanun sahihun وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أبو عيسى الترمذي يكتشوا قتيبة بن سعيد يازن تدبوا أن حديثي شيكم يتي عبد الوهاب الثقفي يازن تدسو ديزيد ابن زريع دقا خالد الحضاء شيكم دقا أبي كلابة دقا أنس أم مالك رضي الله عنه أنس أم مالك رضي الله عنه يكتشوا umira bilalun an umarci bilal an ya shafa al'azana da ya biyinta kiran sallah kowace kalma ya maimaita ta sau biyu wa yutiral iqamata ya kuma ɗayanta iqama kowane lafazi na iqama ya yi shi sau ɗaya ina fatan gane wannan ita ce hujjar imamu malik shi da aka ce in an zo lafazin iqama wasu suka ce goma sha ɗaya ne lafazin iqama imamu malik ya ce lafazi goma ne me yasa ya ce saboda kada qamatis salatu sau ɗaya ne na ba ta gane mai hujja ka imam maliku ya ce wa yutiril iqama an gane ku wa yutiril iqama ya ce an ce an ya shafa al'adhan kaga wannan bibiyu kenan wa yutiril iqama ya ce kuma a ɗayanta iqama shi za za ga a malikiyancen ka zo sai a ce qad qamatis salatu sai a ce Allahu akbar Allahu akbar sau ɗaya za a faɗa haka imam malik ya fahimta duk da cewa akwai hadisai da lafuzan da suka zo da kada kamata salatu sau biyu shi yasa malamai suka ce za a rinjayar da wancan domin wancan ya zo mufassalan wannan kuma ya zo ijmalan ina ba ta gani wa fil babi an ibn umara a cikin wannan babi hadisi ya zo daga abdullahi dan umar wanda imam ahmad imam abu dawud imam nasa'i sun fitar da wannan riwaya ta abdullahi dan umar haka a cikin babin da akwai kuma hadisi na abdullahi bin zaid bin abdurrabbihi wanda yana da hanyoyi guda biyu hanya ta farko imam abu dawud imam ahmad ibn maja ibn hibban sun ruwaice ta hanya ta biyu kuma imam ahmad ya ruwaito ta da aka banda wannan hanyar ta abdullahi dan umar akwai kuma hanyar abdullahi bin zaid bin abdurrabbih ita kuma malamai wato tana da hanya guda biyu ruwayar hanya ta farko abu dawud imam ahmad ibn maja ibn hibban hanya ta biyu kuma imam ahmad قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي وحديث أنس حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين yake cewa wannan shine kaulin wasu daga cikin malamai ma'abuta ilimi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'in da tabi'ai wa bihi yaqulu malikun wa shafi'i wa ahmadu wa ishaq wannan shine ra'ayin imam malik imam shafi'i imam ahmad da ishaq bin rahuya babu ma jaa anna al-iqamata mathna mathna babin da ya zo na ita ma fa ikaman nan bibiyu bibiyu ce kaga kiran sallah bibiyu bibiyu iqama ita ma bibiyu bibiyu ce ala haddathana abu sa'id al-ashaj abdullah bin sa'id bin husayn al-kindi kenan qala haddathana uqbat bin khalid uqbat uqbat bin khalid bin uqba as-sakuni kenan ana kiransa abu mas'ud عن ابن أبي ليلى محمد ابن عبد الرحمن كنا عن عمرو ابن مرة ابن عبد الله ابن طارق الجملي المرادي عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي عن عبد الله بن زيد قال كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة ضعيف الإسناد an gane ko abdullahi bin zaid ne ke cewa kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bibiyu bibiyu ne a kiran sallah wal iqama kuma haka bibiyu bibiyu ne a iqama qala abu isa hadithu abdullahi bin zaid rawahu waki'un an anil a'mash to shi a'mash yana yin tadlisi kuma ya ruwaici hadithin daga amru bin murra da an ana to shi kuma malami in ya zama mudallis to ba a karɓar ruwayarsa illa idan sarraha bi tahdid sai in yayi amfani da kalmar haddasana amma in ya ruwaito hadisi da an ana ba a karɓa ruwaya ce mai rauni saboda yana daga cikin masu yin tadilisi to shi a'amash yana cikin masu yin tadilisi da aka isnadin kuma ya ce ya ji shi ne daga amur ibn murra kuma ba ta hadithi ya amfani da shi ba an amur ibn murra an gane ku ana abdurrahman ibn abi laila qal haddathana ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zantar da mu hadithi anna abdullahi bin zaid cewa abdullahi bin zaid bin abdurrabbi ra'al azana fil manami ya yi mafarkin kiran sallah a cikin bacci wanda wannan lafazin ibn abi shaiba ya fitar da shi da imamul baihaqi wa qala shu'ba shu'ba yace an amr bin murra an abdurrahman ibn abi laila anna abdullah bin zaid ra'al azana fil manam wa hadha asahhu wannan hanyar ta biyu ta shu'ba ita tafi inganci min hadith ibn abi laila sama da waccan riwaya ta ibn abi laila wa abdurrahman ibn abi laila lam yasma min abdullahi bin zaid an samu inqita'i tsakanin abdurrahman ibn abi laila da abdullahi bin zaid domin an tabbatar da abdurrahman ibn abi laila bai samu sama'a ba daga abdullahi bin zaid wa qala ba'd ahli ilmi wasu cikin malamai ba abota ilimi suka ce al'azanu matna matna wal iqamatu matna matna suka ce su kam kiran sallah biyu biyu iqama in an zo ita ma a maimaita ta sau biyu wa bihi yaqulu sufyan ath-thauri kuma a cikin manyan malamai da suka tafi akan wannan ra'ayi na cewa iqama ita ma sau biyu za a maimaita ta akwai sufyan ath-thauri akwai ibn al-mubarak wa ahlul kufa da kuma malaman kufa kuma wa bihi yaqulu abu hanifata wa ashabu wa ashabi an gane ko wa bihi yaqulu abu hanifata wa ashabu abu hanifa da shi da sahabbansa su ma wannan shine ra'ayinsu kiran sallah sau biyu biyu iqama ita ma sau biyu ala abu isa ibn abi ibn abi laila huwa Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Laila kana qadil Kufa wa lam yasma' min abihi shay'an alqali ne a Kufa amma bai samu sama'a bai ji hadisi ko ɗaya ba daga wajen mahaifinsa illa annahu yarwi an rajulin an abihi tsakaninsa da mahaifinsa akwai wasiɗa an gane ko babu ma ja a fit tarassuli fil adhan na ɗan ba da ruwa ko na aisha babu ma ja a fit tarassuli fil adhan babin da ya zo na bayanin kiran sallah daki-daki shine at-tarassul fil adhan qala haddathana ahmad ibn al-hasan qala haddathana al-mu'alla ibn ibn asad qala haddathana abd al-mun'im huwa sahib as-siqa قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحضر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتسر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني ضعيف جدا قال حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا يونس ابن محمد عن عبد المنعم نحوه قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري أبو عيسى الترمذي كتوى حدثنا أحمد ابن الحسن أحمد بن الحسن يزن تدم أن حديث شيكما المعلى ابن أسد ya zantar da su wannan hadithin an gane ko al-mu'alla ibn asadin al-ammi al-basri yace haddathana abdul mun'im abdul mun'im ibn al-aswari abu sa'id al-basri huwa sahibu siqa an ce ana kiransa sahibu siqa mutum ne wanda yake shayar da mutane ruwa shi yasa sai ake kiransa sahibu siqa qala yake cewa haddathana yahya ibn muslim to wannan yahya ibn muslim albasari shine majhul an al-hasan wa ata daga al-hasan hasan al-basri da ata ibn abi rabah an jabir bin abdullah daga jabir dan abdullah al-ansari radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li bilal manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace wa bilal ya bilal ya kai bilal idza azzanta in za ka yi kiran sallah fatarassal fi adhanika kai kiran sallar ka daki daki kai shi a hankali a hankali wa idza aqamta in za ka ta da iqama fahdur kai da sauri waj'al baina adhanika wa iqamatika kuma ka sanya tsakanin kiran sallar ka da ta da iqama qadara ma yafrugul akilu min akalihi gwargwadon mintunan da mai cin abinci zai gama cin abincinsa wa sharibu min shurbihi mai shan fura ko kunu zai gama shanye furarsa wal mu'tasiru wanda kuma cikinsa ya cika bulada ta cika ainihin wato uwar hanji ta cika ake buƙatar a shiga makewayi gwargwadon yadda zai tatse abin da ke cikin cikinsa shine al-mu'tasir wanda zai tatse larurar da ke cikin cikinsa albawul awul ga'id kenan to shi kuma gwargwadon yadda in ya shiga ban ɗaki zai biya buƙatar sa idza da khala liqada'i hajati wala taqumu kar ku tashi hatta tarawni ai kharajtu kenan har sai kun ga na fito wannan hadisi ne wanda yake da rauni kwarai da gaske da'ifun jiddan sai dai faɗinsa wala ta ƙumu hatta ta rauni wannan jumlar ta inganta ya ce haddasana abdu ibn humaidin haddasana yunus ibn muhammadin an abdulmun'im na hawahu shi ma ita ma wannan hanya ita ma da'ifiya ce ala abu isa abu isa tirmidhi ya ce hadithu jabirin hadha hadithin jabir dinnan hadithun la na'rifu illa min hadal waje ba mu san wannan hadithin ba ce sai ta wannan hanyar min hadithi abdul mun'im kuma ta hanyar ko hadithin abdul mun'im wa huwa isnadun majhul isnadi ne majhuli an ce a cikin isnadin akwai yahya ibn muslim al-basri yahya ibn muslim al-basri wa huwa majhul wa abdul mun'im shaykhun basriyun babu ma jaa fi idkhal al-isba'i fil udhni inda al-adhan babun da yazo na shigar da yan yatsu cikin kunne lokacin kiran sallah ina fata an gane yawa idan ladan zai kiran sallah sai shigar da yan yatsunsa cikin kunne wannan shi ma imam abu isa tirmidhi yayi wa wannan sanya dan yatsa a cikin kunne an masa babi قال حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذني ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم فخرج بلال بين يديه بالأنزة بالأنزة فرخزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريك ساقيه قال سفيان نراه حبرة قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل, أن يدخل أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي أبو عيسى الترمذي كتوى محمود بن غيلان يازن تدبو ونا حديثي shi kuma yake cewa Abdulrazzaq ya zantar da su wannan hadisi shi kuma yake cewa Sufyan al-Thawri ya zantar da su daga Aun ibn Abi Juhaifa shi kuma daga mahaifinsa yace ra'aitu bilalan yu'adhdhinu yace naga Bilal yana kiran sallah wa yaduru sannan yana juyawa to juyawa da yake yi yaduru bi ra'si ila bi jismihi an gane yana juyawa ne da kansa ba da jikinsa ba wani za ga in ya tashi juyawar sai ga gaba ɗaya ya juya har da jikinsa haka to iya hannun yana kunne kan ne kawai kai kana tsaye a inda kake kana kallon alƙibla kan ne yake juyawa dama ya kuma juya hagu amma kai kana inda kake ba gangan jiki ba an bayyanta ko ya ce wa yutuba ufahu ana kuma bibiyar bakinsa hahuna wa hahuna in yayi dama da in yayi hagu wa isba'ahu fi udhnayhi sannan yan yatsunsa suna nan a cikin kunnuwansa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin lahu hamra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana cikin rumfarsa wadda aka yi mata rufi ja na fata ai urahu qala min adamin wato fata ce tantin wato na jar fata ne aka dora akan rumfar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cinda a lokacin mina ne a mina ne fakaraja bilalun baina yadaihi bil anza sai manzo Allah sai bilal ya fito baina yadaihi bil anazati ta gabansa da sanda wasu suka ce dan mashi ne dan karami haka wasu suka ce yar sanda ce dan karama fara kazaha bil batha sai ya kafe ta a wani guri da ake kira wato bataha wani guri ne a wajen makka wanda yanzu shi ake kira da al'abtah bataha shi ne al'abtah to anan ya je ya kafa masa sandar fasalla ilaiha kamar sutura kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ainihin wato yi sallah yana kallon wannan sanda din yamurru baina yadayhi kalbun yamurru baina yadayhi al-kalbu wal himar kare yakan wuce ta gaban wannan suturar da jaki amma ba tare da sun samar ko sun haifar wa sallan matsala ba domin ta bayan suturar suke wucewa da aka tun da mutum ya sanya sutura duk abin da zai wuce ta bayanta wannan ba zai shafi sallarsa ba wa alaihi hullatun hamra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanye da asin da asin masu ja shi yasa wasu malaman suka ce sanya jan tufafi ya halatta domin alaihi hullatun hamra yana sanye da jajayen kaya iri guda da rida da izar din iri ɗaya ne an gane duk da wasu malaman suka ce a'a wai mayafi ne wanda yake da ratsin ja akwai shi hibira ne shi kuma hibira ba a samun sa bai daya sai ka same shi da zane-zane ko dishe-dishe a jikinsa to idan hibira ne dishe-dishen ko zane-zanen da ke jikinsa su ne ja in sanduna ne jajaye ne in kuma dishe-dishe ne to dishe-dishen da ratsin ja a cikinsa shauka ne ce ina dalilin wannan tawili alaihi hullatun hamra a ƙarƙashin haka sanya jan kaya ya halatta shine ra'ayin imamu shaukani ya ce ai ba sai an tafi wana wancan ijtihadi ne wannan kuma ga nasi wa alaihi hullatun hamra haka aka ce ka anni anzuru ila bariqi saqai yace yanzu maganan nan da nake ina iya tunanowa ina hango hasken ƙaurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga baya baya isbal kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya jan tufafi a ƙasa qala sufyan nurahu hibra muna ganin wannan tufafin da ya sanya a wannan lokacin hibra ne tufafi ne na hibra ala abu isa abu isa tilmidi yake cewa hadithu abi juhaifa hadithin abi juhaifa hadithi ne hasanun sahihun wato hadithin shigar da yan yatsu cikin kunne an gane ko? ba tare da juyawar jiki ba lokacin hayya alal sala da hayya alal fala wanda ya tabbata sunna ka tsaya cak yanda kake kanka ya dinga juyawa dama da hagu shi kuma ba tun daga farkon kiran sallah ba kar kana zuwa Allahu akbar Allahu aga kana ta juye juye wannan shi ma ya nuna baka da kan gado baka koyi kiran sallah ba sai an zo daidai hayya alal sala da hayya alal fala to anan ne za ga kanka yana juyawa dama yana kuma juyawa ainihin wato hagu kuma za a samu 'yan yatsunka suna cikin ainihin wato kunnanka ƙala wa ƙala ba abu halin ilmi wasu malamai cikin malamai mabuta ilimi ma ce suka yi wa fil iqamati sanya 'yan yatsu a cikin kunnan har a cikin iqama yudkhilu isba'ihi fi udhnai zai shigar da 'yan yatsunsa cikin kunnuwansa wa huwa qaulul auza'i wannan ra'ayi ne na imamul auza'i amma la dalila alaihi min sunna wannan cewa a iqama ma ka sanya yan yatsunka a cikin kunne dan zaka tada iqama wannan babu dalili a sunna wa abu juhaifa ismuhu wahab ibn abdullah as-suwai suka ce fa'idar da ke cikin shigar da yan yatsu cikin kun qad yakun arfa'a li sauti wannan zai fi sa ya daga murya saboda in bai rufe kunnan ba zai dinga ganin duk yanda ya amfani da sauti kowa ma yana ji amma ya toshe kunnuwan to shi zai ga ai baya ji to wannan rashin jin sai ya dauka kowa ma baya ji dan haka sai ya ƙara volume an ji wannan fa'ida ta farko sannan fa'ida ta biyu suka ce alamatul mu'azzin alamar wancan da ko gashi a tsaye ba fa tsayuwar banza yake ba kiran sallah yake dan da kun gashi ya sa hannu da sufar ladan ce sufar mai kiran sallah ce to suka ce saboda wannan fa'idar aka ce ya sanya hannunsa a cikin ainihin wato kundansa muna da lokaci? lokaci ya cika? na'am na'am to idan ya zama to fikihun juyawar dama da hagu don isar da sauti ne to sai zama yanzu in akwai mukabbiratu saut mukabbiru saut lasbika kenan in akwai ta yanzu kenan babu hikimar sai ka jujjuya dalili saboda dama ana jujjuyawa ne don isar da sauti in kuma ya zamanto ana juyawa ne don haka sunna ta tabbatar ko a jikin lasbika kake zaka iya juya ina ba ta gani isba'ai wayannan yan yatsin ne ai نعم ترسل نعم نعم to ya shiga cikin lokacin mai ya fita to insha Allah za ka yi tambayar sai a yi wajen abin da insha Allah an ce lokaci yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah